ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara mu da mu a wannan masallaci mai albarka na alfirdaus da ke wannan unguwa ta sabon gari a garin da magaram jihar zandar jamhuriyar niger a wannan maraice na ranar juma'a daren subu bakwai ga watan zulka'ada wata na goma sha ɗaya a cikin jerin kalanda na watannin musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1147 wanda ya daidai da 24 ga watan 4 2026 miladiya insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin mu na Hisnul Muslim min azkar al-kitab wa sunna wallafa shay malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Waf al-Qadani Allah kara masa rahama da jin kai yau za mu tashi darasi na 32 a cikin wannan littafi za mu tashi babi na 27 azkarus sabahi wal masa zikirorin da ake karantawa a safiya da yammaci to a cikin wannan babi na azkaru saba wal masa zikirori wanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake karantawa a safiya da yammaci mala ya tattaro mana kusan zikirori gudan guda 25 wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake so kowane musulmi namiji ko mace ya ringa kiyayewa yana yin wa'annan azkar da farko azkaru sabahi wal masa zikirori da ake karanta aka ce as-sabah ana nihin safiya le matin aka ce al-masa ana nihin yamma ko ka ce marece ko yammaci le soir kenan azkaru sabah wal masa kenan invocation du matin et du soir zikirori da ake so mutum ya karanta da safiya da yammaci to wa'annan azkar din yaushe ne ake karanta su Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya yi mana ishara a kan lokacin da ake so mutum ya wa'in na azkatu kamar da aka samu shehin malami ibn al-qayyim muhammad bin abubakar bin ayyub ibn al-qayyim jauziya wanda ya rasa shekara ta 751 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin shi al-wabil sayyib min al-kalim at-tayyib a shafi na 234 wannan littafi ne da yi shi akan azkar da falalarsa ya ce allah subhanahu wata'ala ya yi mana bayani game da lokutan da za mu yi zikirin sahiya da marisi a cikin ayoyi kamar haka aya ta farko a cikin suratu ghafir aya ta hamsin da biyar allah subhanahu wata'ala ke cewa wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibka kenan wasabbi bihamdi rabbika kai tasbihi hade da yabo da godiya ga ubangijinka da yaushe bil ashi wal ibkar al ashi shine akhirun nahar al ibkar shine awwalun nahar kamar da malaman loka suka tabbatar cewa aka ce al ibkar ana ne awwalun nahar farkon yini shine safiya al ashi shi kuma akhirun nahar karshen yini shine mareci to kaga Allah ce ayi kayi tasbihi da ambaton ubangiji a farkon yini da ƙarshen yini ka gwada cikin suratul ghafir haka nan a cikin suratul a'raf aya ta 205 dai san san Allah ya ce wa dhkur rabbaka bi nafsika tadarruan wa khifatan yace wa dunal jahri min alqawli bil guduwi wal asal ambaci ubangijin ka bil guduwi da safiya wal asal da yammaci al gudu shine awwalun nahar farkon yini ma bainal fajr ila tulu'i shams daga bullowa alfajir zuwa lokacin da rana za ta bullo shine yake al gudu wannan da larabci shi kuma asal shi kuma hiya al-awqatu ma bayna al-asri ila ghurubi shams tsakanin la'asar zuwa faduwar rana shine ake ni da al-asal to kaga Allah ce to bil gudubi wal asal kuma ambatan ne zaman to a tsakanin yanan daga daga kulluwa al-fajr kafin rana ta kullu da kuma bayan la'asar kafin rana ta fada haka a wani waje a cikin suwatu ɗaha da kuma suwatu ƙaf irin ayoyin sun maimaita ma'ana allah ya ambace su a gurare guda biyu a cikin suwatu ɗaha aya ta 130 allah ce fasbir alama ya kuluna musabbi bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kaga Allah ce fasabbi bihamdi rabbika ka ambaci ubangijinka qabla tulu'i shamsi gabanin kullowar rana kafin rana ta kullu ma'ana kaga daga asuba kafin rana ta kullu sai Allah ce kuma wa qabla ghurubiha kuma kafin rana ta fada shine kaga bayan la'asar kafin rana ta fada kaga wannan a cikin sautu qaha kenan aya ta 30 to haka a cikin sautu qaf aya ta 39 Allah ya ce فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب kaga yanzu in baka yi mata kakanka kusan ayi iri ɗaya ne abin da ya bambanta su a tsahata aka yi fasabbin bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha amma a kafuwa fasabbi bihamdi rabbika qabla tulu afwan yawa fasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub shikenan can kuma gurubiha shine bambancin su to kaga nan ma Allah ce ka ambaci ubangijin ka ka gabanin hudowar rana da kuma mi gabanin hadawar ta to kuma a hadisi manzo Allah bayyana mana abin iri iri saboda dama manzo Allah zo ne dai mana bayanin alqur'ani sai sa Allah ke cewa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah sako manzo Allah alqur'ani ne domin ya ma mutane bayani abinda alqur'ani ya kunsa to a hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik Allah kara masa yarda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tira da mun ci Allah tabbata gare shi na cewa la an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala yace da in zauna tare da mutanen da suke ambatan Allah min salatil ghadati bayan sallah asubahi hatta tatlu ash-shamsu har rana ta bullo yace ahabbu ilayya min an a'atika arba'atan min walad isma'il yace shi yafi soyuwa a gare ni akan yan da ayya hudu daga ayan annabi isma'il mana akan ya zauna ya ambaci Allah daga bayan sallah asuba ya har zuwa lokacin da rana za ta bullo to shi yafi soyuwa a gare shi akan ya yan da ayya hudu daga cikin mi ayan annabi isma'il a wannan lokacin azkaru sabah yace kuma wala an aquda ma qaumin yazkuruna Allah ta'ala kuma yace in zauna tare da mutanen da suke ambatan Allah min salatil asri tun daga sallar la'asar ila an tagruba shamsu har zuwa lokacin da rana za ta fada yace to ahabbu ilayya shi fi soyayya a gare ni min an a'tika arba'atan akan yan ta'ayya hudu daga ayyan annabi Isma'il wannan hadisi na cikin sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 3600 da sittin da bakwai turuwa mil sisan swasasel kuma albani ya inganta shi a cikin sahi abi dawud a mujalladi na biyu shafi na ɗari shida da gomiya tara da takwas a bolim na biyu fajina sisan katoro biyu ka gana manzo Allah mana bayani cewa lokacin azkaru saba daga bayan sallah asuba kafin mai rana ta kullu azkarun masa kuma ba da salatul asr qabla ghurubi shams kafin rana ta fada wannan shine lokaci afdal mafi falala na yin azkaru sabai wa nisa kamar yadda ya tabbata a cikin wannan ayoyi da muka karanta da wannan hadisi na manzo Allah a karkashin haka ne ibnu qayyim ke cewa to lokaci mafi falala na yin zikirin sahiya shine ba'da salatil fajr qabla qabla tulu'i shams bayan sallar asuba kafin rana ta kullu ana da kai sallar asuba ka zauna kai azkaru sabah ɗinka shi yasa a bayan sallar asuba ka zauna kai azkaru sabah shi yafi akan ka karanta qur'ani saboda shi karatun qur'ani bai da lokaci ko da yaushe zaka iya karanta amma azkaru sabah yana da lokaci in ya wuce wannan to kaga falalar da ake so zaka rasa shi yasa kenan wanda ka hada biyu ka fara yin azkaru sabah da in ka ida kuma sai kai karatun qur'ani shi qur'ani bai da lokaci kowane lokaci zaka karanta shi amma ka wannan azkaru saba an mai lokaci bayan sallah saba kafin rana ta wuri kenan a lokacin ake so mutum ya karanta wannan shine alwaqtul muqtar lokaci zababbi da ake so mutum ya to amma a kaddara mutum ta yi makara yayi ko ya manci ko wani abu ya bijiro mai wanda ya hana shi bayan sallah saba din to ko da bayan rana ta kullu maka na yi sai dai ba wannan lokacin bane aka fi so ba amma an kai ba laifi bane ba amma kuma an fi so ka yi shi bayan asuba din kafin rana ta kullu haka shi ma na mareci ana so ka yi shi bayan la'asar kafin rana ta fada ma'ana tun daga bayan la'asar har zuwa lokacin da rana za ta fada ma'ana lokacin sallar magarba duka wannan lokacin lokaci ne na yin zikiri na majalisi to amma baka samu ka yi shi ba to kana iya bayan magarba ko bayan sallar isha to amma ka sani ba wannan lokacin bane aka fi so a yi lokacin da aka fi so a yi wannan interval din da take tsakanin la'asar da magarba ne wannan shine gina a takaice lokacin da ake so a yi zikirin safiya ko na maraice idan bai samu ba a wannan lokacin to bayan wannan kana iya yi domin ya fara da alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu idan ka za ka fara azkaru sabah abinda za ka fara faɗi sai ka ce alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu za mu karanta da alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu to malami wannan littafi yace arattu an yabda almuslimu bilhamdulillahi ta'ala was-sana'i alayhi was-salatu was-salamu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam thumma yadhkurullah ta'ala yace na fara bude azkaru sabani da wannan lafazi na alhamdulillahi wahdahu dukan yabo da godiya tabbata ga Allah wahdahu shi kadai was-salatu was-salamu tsira da aminci alaman la nabiya ba'dahu su tabbata akan wanda babu annabi bayansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda babu wani annabi da zai zo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce ya cike annabci ne da shi Allah subhanahu wataala yake cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina kaga wannan cikin suratul ahzab aya ta 40 Allah ya ce manzo Allah kasance khataman nabiyina cikamakin annabawa shine karshe daga shi babu wani kuma hadisi maza da yake cewa ko istu yace ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di yace ni ne karshen annabawa babu annabi a bayana to kenan malai ce zaka fara yin azkar saba ne da wannan saboda ni ana so kafin ka fara ambatan Allah ka yi ma Allah yabo ka yi ma manzo Allah salati manzo Allah kuma ya tabbatar a hadisi cewa duk abin da ka fara yin shi na addu'a ko ambatan Allah ya ka buɗe shi da yi ma Allah yabo da yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati to wannan Allah zai amsa shi yasa ko addu'a ce kana so addu'a ka ta samu karbuwa kafin ka fara bujiro da bukatar ka mun gani anan cewa daga cikin adabu na du'a shine ka fara yin yabo ga Allah da kuma yi ma manzan Allah salati to kaga shine nan abu alhamdulillah wahda shine yabo ga Allah kace dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah shi kadai kaga wannan kai as-sana'u ala Allah kai yabo Allah to salati ga mazala ta ce wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da tsira da amince tabbata ga wanda babu annabi bayansa to kaga kai yabo ga Allah kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati to yanzu duk abin da zaka roka baya to insha Allah Allah zai amsa ma to shine sirrin da yasa aka bude wannan da alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da to zikiri na farko da ake a cikin azkarus saba shine mutum zai karanta ayatul kursi kenan bayan mutum ya yi alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نعم كرتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ونش wannan ayata ce kira da ayatul kursi mun yi bayani akan ta mai tsayi lokacin da muka karanta azkar da ake yi na bayan sallar farilla ana karanta ayatul kursi wanda manzala ce wanda yake karanta ayatul kursi a bayan kowace sallar farilla lam yamna'uhu min dukhulil jannata illa an yamuta ba abinda zai hana ka shiga aljanna ba ce ni mutuwa kuma mun ga ita ce a'zamu ayatin fi kitabillah kamar yadda yazo hadisin kenan ubay bin ka'ab ita ce aya mafi girma a cikin alkur'ani to ayatul kursi daga cikin wuraren da ake karanta ta akwai a cikin azkaru saba ana so za ka karanta ta a cikin zikirin safiya so daya a zikirin marice ma so daya wanda ya rawaito karanta ayatul kursi a cikin azkaru saba wal masar shine sahabi ubay bin ka'ab Allah ya kara masa yarda ubay bin ka'ab yake ba da labari cewa ya kasance na da wani gurin ajiyar dabino inda ake ajiye masa dabino to sai ya lura wannan dabino nasa yana samun tawaya ma'ana kamar ana ɗauka dabino yana raguwa fahara sahu za ta lailatin sai ce to yanzu zai sanya ido akan wannan ya ga me yake faruwa sata ce ake zuwa ake yi miye ne saboda ya ga dabino yana raguwa ya ce kawai wata rana sanya ido yana tsaro da gadi ya ce fa'iza huwa bi dabbatin shubihil gulamin mutalib ya ce ga wata dabba mai kamar sarmayi ta zo ka sallama alai sai ta masa sallama shi wannan sabi ubangiji ka farar da alaihi salam sai mai da sallama faƙala sai shi ubangiji ka abin ce ma'anta wane ne kai jinniyun am insiyun yace kai aljani ne ko mutum kala yace jinniyun yace ni aljani ne kala yace fanawilni yadaka yace me ko mun hannun kan gani fanawalahu yadahu sai shi wannan dabba da ta zo mai kamar sarmayi matashi sai ya mika mashi hannu yace fa idza yaduhu yadu kalbi yace ya ga hannun shi irin hannun kare ne wa sha'aru sha'aru kalbi yace gashin shi kuma irin gashin kare kala yace hadha khalqul jinni yace shin wannan shine halitta aljanni kala yace kad alimatul jinni annama fihim rajulan ashadda min yace aljannu sun san a cikin su babu mutum mai kanyi iri na kala yace fama ja abi kai yace to kai wannan me yazo da kai kala yace balagana yace ballagana ya zo mana labari ya zo mana annaka tuhibbu sadaka kai mutum ne mai sanyin sadaka mai san yawan yin sadaka farji ina nusibu min ta'amika sai muka zo ma mu dauki rabon mu a cikin abincin ka tunda mutum ne ya san sarka to bari mu zo ma mu dauki kasan mu kala sai ubayy bin ka'ab yace ma wannan shi aljani fama yunjina minkum to mu bil adama menene zai tsare mu daga sharrin ya shiga tsakanin mu da ku qala sai shi wannan aljani yace hadhihi al-aya allati fi surati al-baqara Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wannan aya take cikin suratul baqara ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai ce mai man qalaha duk wanda ya karanta wannan aya hina yumsi a lokacin da ya shiga mareci ujira minna za a tare shi daga sharrin hatta yusubi a hasiya waye gari wa man qala ha hina yusbihu kuma duk wanda ya karanta ayatul kursi a lokacin da ya waye gari ujira minna za a tare shi daga sharrin mu hatta yumsi hasiya mareci har sai ya shiga mareci ubay bin ka'ab yace falamma asbaha yayin da gari ya waye ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai zo jama'a Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakara zalika law sai ambata ma manzon Allah abinda wannan aljini ya wadi masa na cewa duk wanda ya karanta ayatul kursi da sahi Allah zai tsaye shiga sharrin aljannu har zuwa mareci inda mareci karanta Allah zai tsaye shiga sharrin aljannu har zuwa waye gari waye wa gari to sai zo ya wadi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya da mun Allah tabbata gare shi ce sadaqal kabir yace yayi gaskiya amma shi ko mutum banza ne amma dai a wannan gaba da ya wadi ma cewa duk wanda ya karanta ayatul kursi da sahi Allah zai tsare shi har zuwa mareci in ya karanta da mareci Allah zai tsare shi har zuwa wayewa gari daga sharrin shaidanu da aljanu wannan gaskiya ne wannan ya zo a cikin sahihu tarhib wa tarhib hadisi mai lamba 655 haka imamu tabarani ya fitar da shi a cikin al-kabir hadisi mai lamba 541 albani ya inganta hadisin cewa hadisi ne ingantacce a cikin sahihu tarhib wa tarhib haka imamu nasa'i ya kashi a cikin amalul yawmi wal layla hadisi mai lamba 960 daga ne wannan shine sababin samun wannan zikiri na karanta ayatul kursi cewa duk wanda ya karanta ayatul kursi da sai so daya Allah zai dare shi ga sharrin shaytanu da aljani har zuwa marici in ya karanta da marici Allah zai dare shi sharrin shaytanu da aljani har zuwa wayewa gari shi yasa ake son mutum kenan a wayewa garin ka karanta ayatul kursi da marici ma haka domin Allah dare ka daga sharrin shaytanu da aljanu game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a wannan hadisi na Ubay bin Ka'ab yana na farko mutum zai karanta ni zai karanta ayatul kursi bayan ka karanta ayatul kursi sai daya abu na biyu shine malai ce to mutum zai karanta al-mu'awwizat shine qul huwallahu da falaki da nas sai mu karanta bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس to shi kuma game da karanta ƙurhu Allahu da falaki da nasi a cikin azkaru sabai wal masa hadisi ya zo daga sahabi abdullahi bin hubayb radiyallahu anhu yake cewa ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qalaha ya'ani qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas salasa marratin hina yusbihu wa hina yumsi kafatuhu min kulli shay'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi Abdullah bin Ubay bai cewa manzo Allah ce duk wanda ya karanta qul huwallahu da falaki da nasi talata marratin so uku hina yusbihu lokacin da ya waye gari wa hina yumsi da lokacin da ya shiga mareci kafatuhu min kulli shay'in ana za ta wadatar masa daga kowane shari mana za ta tsare shi daga dukkan wani shari da bala'i na mutum da aljan shari na zahiri da batini wanda ya sani da wanda bai sani ba kowane irin shari mazalata za ta tsare ka inda ya karanta ƙurwar lawo uku falaki uku nasi uku da sahi a cikin azkarunsa ba haka ka karanta ƙurwar lawo uku falaki uku nasi uku a cikin azkarun masa to mazala ce za su tsare ka daga dukkan wani shari a yi ta kaga ayatul kursi mazala ya bayani cewa za ta tsare ka daga sharri mai shedanin aljanu to amma ta kuma ƙurban laka falak irin su sharrun komi shedanan aljannin sun shigo na mutane sun shigo na dabbobi sun shigo sharrin matsafa bokaye sharrin masu kamun baka sharrin duk wani mai sharri da wanda ka sani da wanda baka sani ba manzo Allah ce Allah zai tsare ka in dai kana karanta qul huwallahu uku falaki uku nasi uku shi yasa hata ba washe ke cewa falaki da nasi magani ɗan suru in dai kana karanta qul huwallahu da falaki da nasi to duk wani mai sharri da makirci wanda ke nufin ka da wani abin cutarwa Allah zai shiga tsakanin ka da shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya koya mana wannan cewa mu zamanto azkaru saba kana karanta qur'an la uku falaki uku nasi uku azkaru masa qur'an la uku falaki uku nasi uku to Allah zai dai ka daga sharri komi wannan hadisi ya zo a cikin sunan abi dawud hadisi mai lamba 2582 sai san ka turobende haka ya zo a cikin sunan tirmizi hadisi mai lamba 3575 turamin sankisan sasan kenzi kuma albani ya inganta shi a cikin sahihu turmuzi da sahihu abi dawud da haka kenan hadisi ne ingantacce da haka kenan ya mazamanto bayan mun karanta ajin kursi ya makaranta kurwar lawa da falaki da nasi kuma yadda a gaba a baya gabata kenan mun yi sharhi akan ayatul kursi da kurwar lawa da falaki da nasi ita ayatul kursi idan mutum ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allahu la ilaha illa huwa Allah babu wani abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi al-hayyu shine rayayye al-qayyum wanda yake tsaye da zatin sa aka ce rayayye rayen da ba san mafarkon rayuwar shi kuma rayuwar shi ba ta kariya yasa Allah ce wa tawakkal ala al-hayy allazi la yamut ka dogara da Allah wanda baya mutuwa duk duniya babu wanda da aka yi shi wanda baya mutuwa komai da ka sani a duniya na mutuwa kullu shay'in yamutu wala yabqa illa dil jabarut komai zai mutu babu wanda zai wanzu a bayan duniya sai Allah to da haka shi Allah shi rayuwar shi rayuwa ce wanda ba san farkon ta ba kuma ta karewa kuma shine alqayyum wanda yake tsaye da komai duk wani abu da kaga yana wakana a duniya Allah ne yake gudanar da shi wannan duniyar tamu Allah yake sarrafa ta yazo da yini da dare kaga za muna cikin dare kafin awanni a cikin yini muke a cikin rana amma Allah zo da wannan dare kuma washe gari kuma an gari ya waye sai Allah zo da yini Allah ya zo da rana da rana a lokacin yini da dare kuma ya zo da tarmamu da wata ya zo da lokacin sanyi lokacin damuna lokacin zafi lokacin bazara duka wannan jujjuyawa al'amuran Allah ne ke yin komi shine alqayyum wanda yake tsaye da komi kuma shi kadai baya ne wanda ya bakon kowa ba tare da wani suke haduwa ba suke yi ba a shi daya to shi da alqayyum la ta akuzo sinatun wala naum gangadi baya kama Allah barantana bacci shine sina bi ma'ana gangadi annu'as to gangadi baya kama Allah barantana ya bacci saboda cikan mulki amma zuwa zaka wane ne zaka samu yanzu duk mulkin sa da kudin sa ce biya yin bacci ko bai sai bacci ba ko ya fi karfin yin bacci babu shi ko ka ki ya tace ka amma Allah subhanahu wataala shi saboda cikan mulkin sa baya gangadi barantana ya bacci lahu ma fis samawati wa ma fil ardh dukkan abin da ke cikin sa mai mulki ne na Allah shi kadai haka duk abin da ke cikin sa sai mulki ne na Allah shi kadai man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni Allah ce wa ya ise yi ceto a wajen shan ba da izinin sa ba ba wanda yake ceto a wajen Allah sai da izinin sa sai Allah ne ya ma izini ya ceto amma gaba gadi a rada kanka babu wanda isa saboda Allah ce babu wanda isa ceto a wajen sai da izinin sa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum kuma shi Allah subhanahu wataala ya san abin da yake gaban mutane da abin da yake bayan su ma'ana ya san abin da yake na al'amuran su na duniya da kuma al'amuran su na lahira ma'ana Allah ya san mako maka anan duniya ya san mako maka a lahira a yanzu Allah ya san halin da kake ciki kuma zuwa nan gaba ma yadda zaka kasance Allah ya sani shine ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha su kuma sauran halittu ba sa iya sanin wani abu na daga ilimin Allah sai abin da ya so Allah ya san komai na mu amma mu ba za mu iya sanin wani abu wanda ya shafi Allah ba sai shi abin da Allah ya so mu sani wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kuma kursiyyun Allah girmansa ya fi girman samai da kasai kuma wala ya'udu hifzuhuma duk da girman wannan alkursiyu da same da kasai kula da su dukan su ba sa gajiya da Allah subhanahu wataala kuma huwa al-aliyyu azim kuma Allah shine al-aliyyu madaukaki al-azim ko mai girma sai qul huwallahu bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad kace Allah shi kadai yake makadaici Allahu samad Allah shine abin nufi da bukatu kowa yana nufatar Allah ne da bukatunsa amma shi Allah baya bukatar komai a wajen kowa amma kowa yana da bukata a wajen Allah lam yalid Allah bai haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma Allah da ɗaya bai da tamka ko tsara ko kini babu wanda yake da wanda yake daidai da Allah subhanahu wata'ala saboda Allah laisa ka misli shay'un babu wanda yake kamanceceniya da Allah shi Allah shi ɗaya yake wa da wala sharika lahu to Allah subhanahu wata'ala bai da tsara bai da tamka bai da kini sai kula a'udhu birabbil falaq ka ce ina neman tsari da ubangijin asuba min sharri ma khalaq ya kare daga sharrin dukkan ababen da ya halitta masu cutarwa wa min sharri ghasiqin idza waqab kuma ya tsari daga sharrin dare yayin da ya lullube da duhu ababen da suke aukuwa na cutarwa yayin da dare ya shiga lokacin da duhu ya lullube daga cikin kaga akwai barayi suna amfani da duhun dare akwai dabbobi wanda suke cutarwa wanda a duhun dare suke wuta duk wani abu mai cutarwa wanda yake fakiya da duhun dare to kana neman tsarin Allah daga sharri shi wa min sharri nafasati fil uqad kuma kana neman tsarin Allah daga sharrin bokaye matsafa masu tofi a kulli wanda za a rinka tofawa ana kulla makirci da kaidi to Allah tsare ka daga sharri su wa min sharri hasidin idza hasad kuma daga sharrin masu hasada lokacin da suka yi yunkurin yin hasada ko hasada ta su ta motso to Allah tsare ka daga sharri su haka kul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari a wajen ubangijin mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas ababotan mutane min sharril waswasil khannas daga sharrin mai sanya waswasi mai nokewa ma'ana mai koyewa shine wanda idan an bace Allah zai koya in kuma ka kaga falla daga ambatan Allah sai ma ka tutu alladhi yuwaswisu fi sudurin nas shine wanda yake jefa waswasi a cikin kirazan mutane ma'ana cikin zukatansu min aljinnati wan nas kuma masu jihu zukat waswasi a cikin kirajen mutane zukatansu akwai su a cikin aljanu wannan su haka akwai su a cikin mutane kiro ne shine a takaice na dama mun yi bayani a lokacin da muka yi a zikar na bayan sallah wanda ake karantawa yanzu zamu je zikiri na uku da ake karantawa a cikin azkaru sabal masa na farko mun ga za a karanta ayatul kursi daya na biyu mun ga za a karanta qur'an uku falaki uku nasi uku a sahiya da marita to abu na uku da mutum zai karanta a cikin azkaru sabal masa ita ce wannan addu'a ta asbahana وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وانا إذا يزمتو ده سهيني inda marice ne kuma amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar rabbi a'udhu bika min azabin fin nar wa azabin fil qabr wannan shine zikiri na gaba da mutum zai karanta inda sahi ne asbahana wa asbahal mulku lillah inda marace ne amsayna wa amsal mulku lillah idan zamu karanta na safiyar da farko asbahana wa asbahal mulku lillah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر a cikin littafin za ku ga yayi alama wajen asuba na wasu alminku lillah sai wata alama daga ƙasa kenan kuma mutum zai ce amsai na ce wa idan amsa ƙala amsai na wa amsal minku lillah daga ƙasa yake to za mu karanta na bari can amsai na wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم أي عفوا رب أسألك خير ما في هذه الليلة ليلة شي ما ذاك يا يا علامة daga ƙasa kenan inda marece ne za a ce rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laila rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laila وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر wannan zikiri na gaba na uku a cikin wannan babi na azkaru saba wal masa sahabin da ya rawato shi shine Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu Abdullahi bin Mas'ud yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala manzo Allah kasance idan ya waye gari yana cewa asbahana mun waye gari wa asbahal mulku lillah mulki ma ya waye gari yana mai tabbatuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai walhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala la ilaha illallah babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah wahadahu shi kadai yake la sharika lahu baya da abokin tarayya lahul mulk cikakken mulki na Allah ne subhanahu wata'ala wa lahul hamd haka dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai babu abin da ke gagara Allah subhanahu wata'ala rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa rabbi ya ubangiji na as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm ina roƙanka dukkan alkhairan da suke cikin wannan yini wa khayra ma ba'dahu da alkhairin da zai zo ma bayan wannan yini wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm kuma Allah yana neman tsarin ka tsarin daga sharrin da yake cikin wannan yini wa sharri ma badahu kuma da sharrin da zai biyo bayan wannan yini rabbi a'udhu bika min al-kasal ya ubangiji na ina neman ka tsare daga al-kasal shine kasala lalaci la fares kaka zaman to faresi malalaci me ake ni da kasala abinda ake da kasala shine ya zamanto kana da ikon yin abu amma zuciya ce ba ta so ga ƙarfi a jiki kana iya yi amma kuma zuciya ce mata so shine kasala akwai kuma al'ajiz gazawa shi kuma al'ajiz zuciyar na so amma jikin bai iya sai ka yi comparison na sarmayi da kuma tsoho gagasar mai shine yake da kasala yana da ƙarfi da kuzari da karsashi da zai iya aikin alheri amma kuma zuciyar bata so sai ga gaga zai shi kuma tsoho yana son yin aikin alheri a zuciya amma kuma jikin ba zai bashi damar yi ba to shine bambancin alkasil da al'ajis haka ce alkasil na faris al'ajis shine incapacity ta zama to incapable baka iya abu saboda mai jikin bai iya to kace ya Allah ina neman tsarka da kasala kan zaman to malalaci wajen yin aikin alheri ko yin abin da zai amfani ni a rayuwata yanzu ga akwai wanda zaka ko kasala ce take hana shi aikin alheri wani sallah ma ta farilla kasala take hana shi sada zumunci kasala take hana shi yi ma iyayensa hidima kasala ce take hana shi duk wasu ayyukan alheri zaka ko kasala ce take hana shi to kago wannan ba a so ya zama to kasa to wani kuma haka neman abin da zai rufa ma kanshi asiri na halali na sana'a da aiki zaka kasala ce take hana shi to kaga kasala anan ba ba shi yasa kake roƙon Allah tun wayewa garin ka ya tsare ka daga kasala kai hatta zuwa makaranta ko karatu na zamani zaka ga wani ne yake hana shi kasala kawai na sai na tashi ka bace ba ba karatun Muhammadiya ba na boko ba sana'a ba komi kuma baya taimaka ma iyayensa ba wata hidima ko ta ɗauri na da yake musamman da mai kasalale to kaga kasala cuta ce mai muni shi yasa manzo Allah ke neman tsaron Allah daga alkasaru kasala yace ya ubangiji ka tsayin daga kasala wasu ilkibar yace ya Allah ka tsayin daga su ilkibar shine mummunan tsoha mutum ya kai manzalin tsohon da zai shirmance hankali zai tafi ya zo yana abubuwan da hatta a yaran shi bai ba akwai wanda tsoha ke zo musu da irin wannan ga mutum ya shirmance ya saki rezo lokacin da ya tsuwa za ga mutum ya kai munzanin da zai iya hutsari ba tare da ce na ji ba ko ya bayan gari ba tare da ce na ji ba ko kuma ka ga a gaban yara ma zai iya tuɗe wanda ya hutsari ko a kabe da ba irin yadda yaro yake to kaga wannan mummunan suha ne kenan kana neman tsarin Allah tsare ka daga mummunan suha kaka kai suhan da iyalinka ma za su kosa da kai su gani da kai su ringa hatan ma ka mutu ko su huta saboda ɗawainiya da faɗi da shi da suke a kanka shi ne kare matsayin Allah daga mummunan suha na gaba kuma manzo Allah ce rabbi a'udhu bika min azabin finnar ya ubangiji ina neman tsarinka daga azabar wuta Allah ka tsare daga azabar wuta wa azabin fil qabr kuma Allah ka tsare da azaba ta kabari to wannan shine abin da manzo Allah yake wadi yayin da ya waye gari ya sai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kuma wa idza amsa idan mare idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga mareci kale yana cewa amsaina mun shiga marece wa amsal mulku lillah mulki ma shi ma ya shiga marece na tabbata ga Allah kadiba kaga da sai aka ce mulki na tabbatuwa ga Allah da marece ma haka mu kana iya samun wani mai mulki da sai mai mulki ne amma da marece ba mai mulki bane ba ta yi kafin marece ya mutu ta yi kafin marece ya yi demission ya hasa mulki ko an mai kudeta ko an kashe shi ko wa'adin mulkin shi ya kai da sai mai mulki ne amma da marece ba mai mulki bane ba to amma shi Allah subhanahu wataala yadda yake bai mulki da sai haka da mai sama yadda mulki ya tabbata ga Allah da sai haka da mai sama to shi ne kace amsaina wa amsal mulku lillah yadda da kace da sai ma kun wayi gari mulki yana mai tabbatuwa ga Allah haka ce ma yanzu mun shiga mareci haka mulki yana mai tabbatuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai walhamdulillah haka yabo da godiya tabbata ga Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wataala shi kadai bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd mulki nasa ne haka yabo da godiya ma nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shi mai iko ne akan komai manzo Allah ce rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila ya ubangiji na ina roƙonka dukkan alkhairan da suke cikin wannan dare wa khaira ma ba'daha da dukkan alkhairan da suke bayan wannan dare wa uzbika min sharri ma fi hadhihi al-laila ya ubangiji ina neman tsarinka daga dukkan sharrin da yake cikin wannan dare wa sharri ma ba'daha da dukkan sharrin da yake cikin wannan dare wanda zai biyo baya rabbi a'udhu bika min al-kasal ya ubangiji ina neman ka tsare daga kasala lalaci da san jiki wa su'il kibar da mummunan tsuha rabbi a'udhu bika min azabin bin nar ya ubangiji ina neman tsare daga azabar wuta wa azabin bil qabr da azabar kabari wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 2723 demil 723 daga sahabi abdullahi dan mas'ud da aka yi muwa yayin da muka waye gari ana so mu karanta wannan zikiri kaga dai a cikin karo dukkan alkhairin da yake wannan yini da dukkan alkhairin da zai biyo bayan wannan yini ka ne mutsarin Allah daga dukkan sharrin da yake cikin wannan yini da dukkan sharrin da zai biyo bayan wannan ka ganka wannan Allah zai datar da kai da dukkan alkhairan da yake cikin wannan yini kuma zai tsare ka daga sharrin da yake ciki dan kuma da marece ne ka nemi tsarin Allah daga dukkan sharrin da yake cikin wannan dare da kuma sharrin da zai biyo bayan wannan dare kuma ka roki Allah alkhairin da yake cikin wannan dare ka nemi tsarin Allah daga alkhairin da ya sharrin da yake cikin wannan dare to wannan shine zikiri na uku da ake karanta a cikin azkaru sabai wal masa zikiri na hudu wanda akan shi zamu tsaya shine mutum zai ce Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykan nushur idan da sahiri idan da marice ne kuma Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykal masir za mu karanta Allahumma bika asbahana وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور wannan nasaba ne na marice kuma Allahumma bika amsayna wa bika asbahana wa bika nahya wa bika namutu wa ilaykal masir wannan zikiri na hudu sahabin da ya rawaito shi shine Abu Huraira Abdurrahman bin Sakar Ad-Dawsi al-Yamani Allah kara masa yarda da sauran sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga baki daya Imam Tirmidhi shi fitar da wannan zikiri a cikin Jami'u Tirmidhi na sa hadisi mai lamba 3391 turwa mil turwa sanka turwa ons Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahih Tirmidhi a mujalladi na uku shafi na 142 a bolim na uku fajina sankaran dai abu huraira allah kara masa yarda ke cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzo allah tsira da mun ci allah tabbata gare shi ya kasance idza asbaha yayin da ya wayi gari kala yana cewa allahumma bika asbahana ya allah bika ai bi ma'ana bi hifzika wa qudratika wa ni'matika asbahana ya Allah bi ni'matika da ni'imaka wa hifzika da kiyayewarka wa qudratika da ikonka muka wayi gari ma'ana da ikonka da ni'imarka da kiyayewarka ne muka wayi gari ma'ana mun wayi gari muna cikin kiyayewarka da ni'imarka da kuma mi muna cikin yin rayuwa a cikin yadda ka kaddara mana to shine Allahumma bika asbahana ya Allah da ikonka ne muka wayi gari da ni'imarka wa bika amsaina kuma Allah da ikonka da ni'imarka ne da kiyayewarka muke shiga marici wa bika nahaya kuma ya ubangiji da ni'imarka da ikonka da kiyayewarka ne muke rayuwa wa bika namutu kuma ya ubangiji da ikonka da ni'imarka da kiyayewarka ce muke mutuwa wa ilaikan nushur kuma gare ka za mu tashi an nushur bi ma'ana al-ihya'i lil ba's yawm al-qiyamah da atada halittu ranar tashi alkiyama ma'ana gari ka za mu tashi ma'ana yadda da kawaye gari da sahi kaga ka tashi ne daga bacci ko to wannan alama ce ta yi alama ce ake macewa yadda ka tashi daga bacci to haka zaka mutu a tada ka ranar tashi alkiyama shine wa ilaikan nushur to kenan da sai mutum zai karanta wannan zikiri yace Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahaya wa bika namutu wa ilaikan nushur yana nuna cewa da ikon Allah ne kuke waye gari da ikon Allah ne kuke shiga marici da ikon Allah ne kuke rayuwa da ikon Allah ne kuke mutuwa kuma zuwa ga Allah za a tada mu ranar tashin alkiyama bayan mu mutu Abu Hurairah yace wa iza amsa idan manzo Allah ya shiga marici kale yana cewa Allahumma bika amsayna ya ubangiji da ikon ka ne muka shiga marici wa bika asbahana kuma da ikon ka ne muke waye gari wa bika nahaya kuma da ikon ka ne muke rayuwa wa bika na mutu da ikon ka ne muke mutuwa wa ilaikal masir kuma gare ka ne za mu koma kaga da sai aka ce wa ilaikan nushur yadda da sai ka tashi daga bacci aka nuna wato kuma za a tada ka ranar tashi alkiyama bayan ka mutu to kuma da marici ai kana shirin shiga dare ne wanda zaka kwanta bacci ko to kuma aka ce wa ilaikal masir to kuma Allah gare ka za mu koma ana zuwa gare ka za mu koma kenan za mu mutu makoma tana wajen Allah subhanahu wataala to shi yasa aka ce wa ilaikal masir yana Allah zuwa gare ka ne zamu koma ma'ana zamu mutu kenan al masir bi ma'ana al marji makoma kenan to wannan manzo Allah yana karanta da haka wannan shine zikiri na hudu da sai mu ce Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur da mare ce Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka masir ina ayo mun samu a cikin 25 mun samu azkar guda hudu a cikin azkaru sabai wal masa fatan Allah ba mu ikon yi da kiyayewa abinda muka faɗa na daidai Allah sami tarayyar lada kuskure da tattaba harshe kuma Allah subhanahu wataala ya ce mana Allah subhanahu wataala muke roko ya ba mu lafiya marasa lafiya mu kuma ya ba su lafiya na likita da wanda suke gida wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma daga cikin iyaye da kakanni da malamai da sauran duka al'umma musulmi muna roƙon Allah ya jikansu ya gafarta musu Allah subhanahu wataala ya sa sun huta su aljanna ce makomarsu kuma Allah ya raya mu akan musulunci ya kyauta da ƙarshen mu ya sa mu cika da imani Allah ya tsare mu da shari da fitattunin wannan zamani Allah subhanahu wata'ala ya tsare mutuncin mu da imanin mu a duk inda muka kasance Allah ya azurta mu da jin tsoron sa a fili da goye ya azurta mu da yin ikhlasi a cikin ayyuka da bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wannan kasa ta mu ta Nijar ka kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata ka kare mu daga dukkan shari da bala'o'i da sharrin makiya da mahasada na fili da goye wanda yake nufin wannan ƙasa ta mu da wani shari muna roƙon Allah in mai shirwa ne Allah shirye da shi in ba mai shirwa bane ba da abin da ya dauko na shari Allah sa kare a kan shi kuma Allah ya toni munafukan wannan ƙasa na cikin gida da na waje da abin da suka dauko na shari Allah sa kare a kan su muna roƙon Allah ya ƙara ma ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen musulmi gabaki ɗaya zaman lafiya da abin da ya fi ƙarfin muna roƙon Allah mana maganin sa Allah ya sauƙaƙa mana rayuwa Allah ya mana rufin asiri duniya da lahira dukkan masu matsaloli da larurori Allah ya yi musu masu bukatu Allah ya musu bukatun suna alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya sa aljanna ta dace makoma mu gabaki daya Allah subhanahu wata'ala muke roko ya amshi kyawun ayyukan mu kurakuran mu yafe mana Allah subhanahu wata'ala mana dace a kullun da yin ayyuka na gari ya kare mu da aikata miyagun ayyuka Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh